بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أهل الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko ina miƙa godiya ta musamman tare da girmamawa ga wannan lajina ta malamai matasa na ahlus sunna a wannan jiha ta mu ta Kano da suka shirya wannan lakca muhadara mai muhimmanci da niyyar dinke baraka tsakanin kasar Najeriya da Nijar da niyyar samar da zaman lafiya tsakanin gwamnatin Nijar da gwamnatin Najeriya da niyyar wayar da kan al'ummar Najeriya da Nijar akan muhimmancin tsohuwar alaƙa da take tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu da niyyar faɗakar da ‘yan uwanmu wasu masu da'awa da wala'alla ba su fahimci wasu abubuwan ba sun shiga wasu fage muna kyautata musu zato watakila karancin fahimta ne Allah ya muku albarka Allah ya saka wannan lajina da alkhairi a ƙarƙashin jagorancin Professor Muslim Ibrahim da ya gabatar ko in ce ya ba da dama aka gabatar da wannan majalisi ko in ce wannan lacca a majalisin karatunsa godiya ta biyu ita ce godiya ga waɗannan wato bijiman malamai da suka yi sukuwa a wannan fili na wannan majalisi su su uku wanda su aka fi bawa lokaci wadatacce dukkansu sunansu da sinu ya fara wani ikon Allah malam salisu malam sunusi yuguda malam sa'id salasu sinat kenan mutanen alheri yan albarka kowa in kun lura akwai janibin da ya ɗauka da kuma saƙon da ya isar Allah ya saka musu alkhairi ina amfani da wannan masallaci na Usman bin Affan muna miƙa godiya ta musamman gare ku akan wannan gwagwarmaya da ƙoƙari da kuka yi mun ƙaru ƙwarai mun amfana ƙwarai idan na gama Sheikh Kabir ina so a bani wata dama roƙo ne nake so na yi wa lajina ɗin da kuma al'umma gaba ɗaya da su matasan da suke zauna nan abu na farko cikin ɗan lokacin da aka bani a gurguje ni ba wani abu zan faɗa ba don na gaya wa Profesa Muslim da an banni wallahi cikin murna da farin cikin da nake da daɗin da na je da ƙaruwar da ni yan wana musulmi muna so ku sani cewa ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya duk wanda ya ce zai kawo wani abu to bai da bambancin da wanda ya ƙoƙarin ya raba ɗa da suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi da yayansa ko da ƙanin shi ƙasar Nijar ƙasar musulmi ne karaf kacaf gaba ɗaya duk afirka suna cikin kasashen da in kaje za ka iya cewa dukkansu gaba ɗaya musulmi ne kaɗan ne wanda ba musulmi ba a cikinsu ina so ku lura da wannan gabar tana fada muhimmanci kuma ku ƙulla alaƙarta da bayanan da profesa sa'id ya yi daga jami'ar gusau ku ƙulla alaƙar bayanin da ya yi da sanin menene ƙasar Nijar ƙasa ce ta musulmi ku ajiye magana siyasa ku ajiye duk wata magana ku tuna cewa ƴan uwanku ne musulmi kafin ka je Nijar ka nuna gidan wani wanda ba musulmi ba zaka dade ɗaya kenan bayan wannan Nijar fa ta taimaki da'awar musulunci a Najeriya kamar yadda da'awar musuluncin Najeriya ta taimaki Nijar tana kanye ga misalai kamar haka ba wanda bai san jami'ar sayi ba jami'ar sayi ba da yawa cikin wata babbar jami'a ce ta musulunci a ƙasar Nijar wadda jami'a ce da ake kawo malamai daga ƙasashe daban-daban daban wallahi tallahi 'yan Najeriya ba su yi sassi irga adadin malamai masu da'awa adadin malamai masu da'awa da suka fito daga jami'ar sai yau su ne alƙalai a Najeriya yau su ne limamai a masallatan Najeriya yau su ne malamai masu ba da fatawa yau wasu suna cikin gwamnati wasu suna cikin siyasa wasu suna cikin kaza ba za su yi ba suna fada Islamic University fa kafin mu ma mu yi tamu Islamic University yaran mu da suke Niger suke karatu a yanzu wallahi babu 'yan Niger da suka shigo Najeriya suke karatu a yanzu a cikin Najeriya inda za ku kwatanta adadin yawan. Abin da nake nufi, adadin yawan 'yan Najeriya da suke ƙasar Nijar suke karatu ko jami'ar addinin musulunci ko ba ta addinin musulunci ba. Idan ka kwatanta adadin 'yan Najeriya da muka shiga Nijar muke karatu muke nemo karatu da 'yan Nijar ɗin da suka shigo Najeriya suke karatu wallahi adadin ba zai kwatanta mu namu mun ninnin kasu mu ne muke da bukata da yawa a wajen su kuma mun amfana da su wannan jami'ar sai ɗin da yawa cikin malaman mu masu da'awa masu karantarwa ƙasar nan na rantse muku da Allah product ne na wannan jami'ar har yau har gobe kowa ya sani muna da lakcirori 'yan Najeriya da suke tafiya can suna gabatar da lectures a wannan jami'ar kuma suna da jami'oi da suke na ƙarƙashin musulunci ne barkace a Nijar kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske abu na biyu a wannan janibin idan ka duba wato janibin da'awar malaman Najeriya yaɗuwarta a Nijar yan Najeriya ku yi wa mutanen Nijar kyakkyawan zato kuma ku ƙaunace su wallahi yan uwanku ne duk duniya babu wani malamin da ake saurarensa a Nijar ake sauraron wa'azinsa da karatunsa dare da rana da safe da yamma sai malaman Najeriya a Nijar gaba ɗaya malaman Najeriya ne suka mamaye duk gidajen rediyo a Nijar duk wani malamin da kuka san shi shahararre ne a Najeriya wallahi akwai gidan rediyon da karatunsa suke sa suke budewa kuma malamin bai ma sani ba kai idan ba kuka je gidajen rediyon su za ku ɗauka gidajen rediyon na Najeriya ne duk malaman Najeriya ne a ciki ba sa son ku ba sa ƙaunar ku za su yi wannan su sun ɗauka da mu da su duk ɗaya ne kuma wallahi ba biya muke ba a iya sani na ba wani malami mai da'awa da yake tura dala ɗaya kwabo ɗaya yake tura ƙasar Nijar wai ya biya kudin talabishin da za a haska hotonsa wa'azinsa da karatunsa da kuma gidajen rediyon da suke sawa kyauta suke sa karatukan nan gaba daya in ina so in ce da kona bu zuciyar da'awar musuluncin Nijar gabaki ɗayanta in dai na sawa a ji ne a saurara wallahi duk malaman Najeriya ne ai duk wanda zai raba wannan alakar billahi azimu sai ya shirya sai ya shirya ku rike wannan ku rubuta kuma gidajen Niger Niger suna da gidajen rediyo da yawa ba su da wahala bude gidan rediyo malam to yawanci wallahi malam sai ga awa goma awa takwas yawanci karatuka malamai ne malam in takaice maka zance ai mun hakuri yanda suke saka karatuttukan malaman mu na da'awa wallahi gidajen mu na rediyo na Najeriya ba sa sa karatuttukan ban ta maganan tafsiri ka san ana tafsiri da azumi in ka je Niger zaka dauka gaba ɗaya malaman Najeriya a Niger suke wannan akwai shi abu na uku ga karrama malamai na faɗa na da maimaita ai akwai yan uwana masu shiga Nijar suna da'awa duk Afirka gaba ɗaya babu wata ƙasa da malamin Najeriya yake zuwa da sunan da'awa a karrama shi irin ƙasar Nijar kuma karramawa wato ta dukkan bangarori mutane ne karimai mutane ne masu son malamai mutane ne masu mutunci suna girmama malaman addini da malaman da'awa ina shaida muku kai su ba yan Nijar fa hatta yanzu ruwa ruwa ruwa din nan da ake sha da wasu kayayyakin da muke amfani alfahari ne gare su wasu na amfani da wasu kayayyaki ma namu na Najeriya sai ka ji an ce je ka sayo kaza mai kyau ne na Najeriya ne haka suke faɗa ba ni da kaina na sani wanda bai sani ba ya kamata ya sani abinda malaman nan suka gaya mana cewa uwar mu ɗaya uban mu ɗaya fa wallahi ba ƙarya bane babu lokaci ne da za a yi bayani bayan wannan idan an zo janibin alakar ainihin wato a jami'an tsaro na Nijar da kuma malamai masu shiga da awa ni ina magana ne akan malamai masu shiga da awa don ni nan na sani duk shiga ta Nijar abin da ya kai ni da awa ne shekaru barkatai wallahi malam babu ƙasar da malamin Najeriya zai shiga bai da kati bai da komai in dai malami ne mai da'awa ya shiga ya fita lami lafiya ana raka shi ana gidan mace kasar Nijar suna bala'in son malamai malam duk inda malami mai da'awa ya zo wucewa idan ya zo wajen sojan Nijar ko immigration Nijar ko na custom ɗan Nijar ko bodan Nijar ana ce wannan malamai ce a'a kun ga malamai ne kuyi mana addu'a kuyi mana addu'a wallahi fitowa suke wallahi fitowa suke gaba ɗaya jami'ansu da babbansu da shugaban sai su zo shiga malami daga Najeriya ga malami daga Najeriya ya fito ai mana addu'a ai mana addu'a kuma duk wanda ya shiga Niger ya gaya maka wani a tambaye shi suna kimanta malamai sannan abu na ƙarshe alakar gwamnatin Niger da kuma abin da ya shafi malaman addinin musulunci wannan ba sai na muku bayani addinin musulunci na Najeriya ba sai na muku bayani mai tsawo ba abin da yafi komai hadari a tarihin Niger da ya same su shine matsalar da suka samu da ƙasarsu da Faransa ƙasar Nijar da Faransa ba su taɓa shiga tashin hankali da damuwa irin wannan ba. Amma su waye suka je suka warware musu matsalar nan. Malaman Najeriya sun kira wannan siyasa? Sun kira wani attajiri? Ba wanda suka kira ba wanda suka saurara. Tawagar malamai ne kowa ya gansu suka tafi daga nan Najeriya suka je suka zauna da shugaban ƙasa Janar Chani, Abdurrahman Chani. da sauran mukarrabansa aka faɗa suka faɗa ka duba fa alaƙa ce ta gwamnati da gwamnati amma wa aka tura musu don a nuna muku ƙasar Nijar suna da alaƙa da addinin musulunci suna son addini suna son malamanmu malamanmu aka tura su suka kashe wutar fa bayani da maganganun malaman nan namu na Najeriya fa shi ne ya sa fa ƙasar faransa ma mugun nufin da ta ta shiryawa za ta yi da yaƙi da aka yi ƙoƙarin a shirya tsakanin ƙasashen nan ba wutan nan ta mutu shi sa don wani ko a cikin 'yan nijar ko cikin malamai wataƙila ya zo ya maganganu wataƙila shi ma bai sani ba ne ya yi gaggawa 'yan gida ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya suna mutunta malaman najeriya kuma barin shaida muku ku rubuta ku aje ai wannan abin da nake faɗa ko ai duk duniya ana ji ko yau ko gobe idan wani shahararren malami ya je ƙasar Nijar ya je ya mai babban birnin ainihin wato ba ni sunan shi babban birnin ƙasar Nijar kenan ya mai ko Niyame wallahi malam wannan shugaban ƙasar Abdurrahman Chani din wallahi malam yakan tura a kira malami a ce ai wannan malamai ne daga Najeriya ku zo ku yi mana addu'a zuwa ake a ganshi directly kuma gashi na fada a fili in dai wani shahararren malami ya zo wallahi malam sai an yi hanyar da zai je gaisa da su ya ce ku yi mana addu'a ku kama mana ku ‘yan uwanmu ne wannan duk malamai da suke shiga sun sani in baya nan a zauna da prime minister sa in baya nan a zauna da kaza ɗinsa da gwamnoninsa da waye duk wannan malam duk ana yi ina so in jaddada muku wato ina muku bayani na kan alakar su da addinin musulunci da kuma malamai masu da'awa ina kira ga 'yan siyasar mu ta Najeriya don Allah laccar da ɗan uwa Professor Said ya yi daga jami'ar alƙalam ko jami'ar Gusau don Allah ku saurare ta kuma don Allah a yi mata kyakkyawan fahimta a saurare ta da kyakkyawan fahimta a gane menene faransa ku taimaka mana ku yi amfani da kujerarku ta siyasa ku zaunar da mu lafiya a Najeriya kar ku gayyato mana bala'i kar ku hana mu bacci kar ku gayyato mana abin da zai zubar da jinin mu ya kashe mu kar ku gayyato mana tashin hankali inda ya faɗa ilimi ne lakcara ne a jami'a profesa ne research yayi bincike yayi kuma wannan lakcar za mu mayar da ita da turanci profesa ɗin zai zo ya sake yinta da turanci don duniya ta ji gaba ɗaya kusan suwane ne in ya tabbata alaƙar da ake nema a yi a san suwaye ake so a alaƙa da su ku karanta a tarihi ku ji suwaye kuke so ku yi alaƙa da su kafin ku gayyato mana kuma duk wani ɗan siyasa da zai siyasa da zai shugabanci ya sani cewa yana da lokaci ne gajere kana ritaya yalla bai kana sauka akan kudera iyakacin ka shekara takwas ko shekara sha biyu ko shekara kaza ko shekara kaza kar ka zo ka shuka wa ƙasar ka bala'in da tattaba kunnen ka ma sai sun tsine maka albarka bayan ka dade a gabari kuna da lokaci ku yi wa ƙasar ku abin da suke so su yi muku addu'a Allah muku albarka ku gama lafiya muna kyautata muku zaton ba za ku gayyato mana bala'i da masifa da tashin hankali ba don haka duk wannan kwakwazo da kuka ga malaman musulunci suna akan harkar Nijar din nan fa kokari suke su ma su kare kansu kada a ja musu bala'i da ya shafi wasu kasashe kamar da tarihi ya tabbatar a ɗauki malamin addini ana sa shi a tafasasshen mai ana soya shi ana cire farin kashinsa a jarraba samfurin skat ake cewa ko makamin karan dangi akan wasu duk masu sallah duk abin da profesa ya yi bayani na wanda aka kashe ni dai ban ji ya yi magana akan wanda aka kashe ba musulmi ba kuma ya yi abin abokanci aboko yana faɗa yana faɗin ina ya ciro ƙarya aka yi ba ƙarya aka yi ba kunga ya kamata ku sani fa yanzu duniya ta zama tana nan mutane a waye suke malam suna da ilimi ana bincike ana karatu idan mutum yana da dan karancin tunaninsa gajeren tunaninsa yana da wata manufa to dan Allah ya tuna kasarsa ya samar da zaman lafiya haka ni shine sako na ga zuwa ga yan siyasa ina kira ga yan uwanmu yan Niger akwai wasu da aka samu sun danyi yan maganganu na kuskure suka tunzura wasu mutane wanda ba daidai ba ne kamar yadda a Najeriya ma aka samu wasu sun yi maganganu na kuskure suka tundura wasu mutane a Nijar. Duka wannan a yafe kowa, zance ya riga ya wuce, kuma a daina yaɗa waɗannan maganganun. Kar ku bari 'yan siyasa ta duniya, kar ku bari masu aiki ma wasu su zo su haɗa mu faɗa da mu da 'yan uwanmu waɗanda muke son su suna son mu muna ƙaunar su, kar ku bari. Da haka 'yan Nijar, wallahi ba na ma so ni in ce 'yan Nijar ɗin nan. ‘Yan uwana, ‘yan uwanmu, muna shaida muku, Allah shi ne shaida, muna ƙaunarku, muna son ku, kuma a shirye muke mu zauna lafiya da ku, ba mu yadda bature, raba mu da bature ya yi a suna ba, wai mu yadda cewa mun rabu da ku a aƙida ko mun rabu da ku har ma a ce za a yi tunanin faɗa ko yaƙi ko canjin baƙaƙen maganganu babu wannan zancen. in Allah ya sa da sai dai mu taimaka muku mu ma kuma ku taimaka mana malaman nan duk sun mana bayani yanzu nan in ka shiga Kano akwai unguwannin mu da gaba ɗayan su yawanci yan Nijar ne in ka shiga Daura yawanci yan Nijar in ka shiga Nijar din in ka je Zandar duk yawanci yan Najeriya ne in ka je kaza duk yawanci yan Najeriya ne yanzu gidajen yan Najeriya a Zandar gidajen yan Najeriya a kaza bila adadin ba za su irgu ba kai wannan yanayin da ake ciki mata sa da yawa mutane suna hijira suna komawa ƙasar Nijar kuma ƙasar Nijar nan suna da future mai kyau wallahi suna da future mai kyau suna da arziki Allah ya ba sun samu yanci kar kai mamaki wallahi tallahi zamu zo mu amfana da junanmu daga ƙarshe wai menene manufar mu akan gabatar da wannan lecture din manufar mu shine mu ba wa gwamnati na kasashen nan guda biyu gudunmowa na samar da zaman lafiya a cikin kasashen nan ita gwamnati dama ai ba abin da take da buri illa a zauna lafiya ko to mun yi wannan aikin kyauta ko kudin data ba a bamu ba babu kuma wani dan siyasar da ya samu saboda Allah muka yi kuma mun yi kokari mun fitar da abin daidai gwargwado don ma ba lokaci kowane guri mun bashi matsayinsa da darajarsa kuma muna so mu nuna wa 'yan Najeriya duka masu sauraron mu masoyanmu da mu da Nijar mutuka raba takalmin kaza. in gaya muku wani abu guda wallahi idan ina da wata ƙasar da zan yi hijira in tafi in je in zauna in sakata in wala in miƙe in shakata wallahi ƙasar Nijar ce malam kai haƙuri na san kamun karamci amma na ci lokacin ɗan uwana ne Profesa Muslim Ibrahim na ce da mun kakku bane na yi magana saboda ka san malamin jami'a surutu ne da shi da yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh